الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الباب السابع القياس wato babe na bakwai a cikin wannan littafi na albidaya fi ilmi usulul fiqhi na al-shaykh al-imam wahid ibn abdussalam ibn bali hafizahullahu ta'ala al-qiyas wato shine al-qiyas qiyasi idan aka ce qiyasi shine wato au ka auna wani abu da wani abu ka ce wane ya yi yawa ne idan aka ce ta fuskar me ka ce a ɓangaren jiki nake nufi ba a ɓangaren haske ba ba a ɓangaren kyawu ba kawai jiki da jikinsa da jikin wane da jikin wane sun zo kai ɗaya za mm. ka ce wane ya yi yawa ne idan aka ce ta ɓangaren me za ka ce a ɓangaren tsawo tsawo nake magana a kai ba jiki ba ba haske ba ba kyawu ba ba wadata ba zai iya aka ce wane ya yi ya wane idan aka ce ta ɓangaren me za ka ce a ɓangaren abin hannu ina nufin wane ya kai ya wane a kuɗi wannan shi ma ƙiyasi kenan ko kuma ka ce wane ya yi ya wane kana nufin wane ya yi ya wane a kyauta amma ba a hali ba ba a kuɗi ba ba a kaya ba ba a kaza ba ba a kaza ba wato wannan shine ake cewa alƙiyas to kuma ƙiyasi shi ana yin sa ne akan abin da yake sananne a wajen mutane da kuma abin da yake ba sananne ba idan ka ce wane ya yi ya wane to wane nan da ka ce an yi shi ya zamanto sananne ne a wajen su wanda za ka yi wa zancen amma ba za ka ce ba wane ya yi ya wane kuma kowanne majuhuli ne a wajen su wanda ake yi wa zancen an gane to shine ya ce wa fihi thalathatu dawabita a cikin babi na ƙiyasi akwai abubuwa guda uku wanda za a iya kiyayowa a ciki na farko addabitul awwal abu na farko daga ciki ta'arifin ƙiyasin shi kanshi ƙiyasin shine yace al-qiyas abin da ake cewa al-qiyas a wajen malaman usul shine ilhaqu far'in bi aslin li'illatin jami'atin bainahuma aw shabahin wato shi ne ka haɗa wani reshe idan aka ce alfar'u reshe abinda a alƙur'ani ba wata aya wanda ta zo ta ce abin nan haramu ne ta kama sunan shi ba wani guri inda ya tabbata annabi ya ce wannan abin haramu ne kenan kaga asali shine abin da yake da gurbi a ƙur'ani ko yake da gurbi a sunna reshe shine abin da za ka haɗa shi za ka ɗora shi a wancan abin da yake da asali ɗin shi ne ilhaƙu far'in wato riskar da reshe bi asalin da asali da abin da yake da gurbi a cikin alƙur'ani ko a sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu li'illatin jami'atin bainahuma saboda wata illa wanda ta haɗa tsakankaninsu saboda li'illatin jami'atin bainal far'i wal asali saboda wata illa wanda ka hararo wanda ita ce ta haɗa tsakankanin shi alfar'un da kuma al'asulun an gane ko yanzu a coca-cola ya halitta a shata ko bai halitta a shata ba wata kala ce baka ce giya wata kala ce baka ce to akwai baki a jikin coca-cola ko babu akwai baki coca-cola ruwa ne ko kuma abu ne wanda yake jamit giya ruwa ce ko kuma ba ruwa ba ce to amma ai giya haramu ce bi nassil qur'ani ita kuma coca-cola ba ta zamanto haramu ba saboda anan illar da ta sa aka haramta coca aka haramta giya lam tujad fiha ba a same ta ba a cikin coca-cola an gane ku amma yanzu in ya zamanto ga su gudaye madarar su gudaye idan mutum ya sha hankalin shi yana gushewa ko hankalin shi baya gushewa wata kala ce ita waraci tana da kama da giya ta ɓangaren launi ko ba ta kama da giya ta ɓangaren launi a kwalba take ko ba a kwalba take ba a kwalba take shin saka ta da aka yi a cikin kwalba shine illar da ta sa aka haramta ta ko ku a'a illar da ta sa shine me maye da take sawa amma madarar su guda ai babu ita a cikin alkur'ani inda aka ce haramu ce babu ita a cikin sunna to amma saboda ita illar da ta sa aka haramta giya saboda tana gusar da hankali to wannan illar an same ta a wajen madarar su guda sannan kuma an gane ko a wannan shine li'illatin jami'atin bainahuma saboda illar da ta sa aka haramta kaza illar kaza ne an gane an gane da kyau to yanzu mu ɗauka hatsi ina da hatsi wanda yake na me ake ce mishi kiri da tatuwa zai iya yiwa in baka kiri tiya biyu ka bani tatuwa tiya uku menene wannan wannan ziyarati riba ce wannan ita kuma riba mene ce haramu ce bai halitta ba ko to a yanzu irin kama abin da ya shafi abin da a wancan lokaci babu shi na ƙwaya wanda ake shukawa irin kamar riɗi kaga riɗi a can lokacin bai shahara ba da cewa ana musanya da shi to yanzu ka ce za ka yi musanya da riɗi ka ba ni tiya biyu naka mai kyau in baka tiya hudu na maras kyau an gane ku kaga wannan bai halitta ba amma nassan hadisi bai zo ba ya ce riɗi da riɗi riban illa yadan biyadin mitsulan bi mitsulin an gane ko alburru bil burri riban illa matsalan bi mitsulin yadan biyadin an gane ko haka na ash-sha'iru bi sha'ir wato hadisin da ya tabbatar da waɗancan abubuwan riba ne yin su to wanda bai tabbatar da su ba idan aka leƙa a ga cewa akwai illar da ta sa saboda wancan mai ake cewa waɗancan tsaba ce wato ƙwaya ce su ma waɗannan ƙwaya ne to za ka ba su wannan hukuncin ne an gane ko kenan zanen duk wani abu wanda yake gusar da hankali sawa'un akwai shi a alƙur'ani ko babu shi a alƙur'ani in dai yana gusar da hankali hukuncin sa me haramu saboda alhamru shine ma khamar al'aqala wato dukkan abin da zai iya cuɗanya hankali ya rikita hankali ya tayar da hankali ya sa mutum ya kasa ganewa wane babba ne ba zan mishi rashin kunya ba wane mutumin kirki ne wane mai daraja ne bai kamata a mishi rashin kunya ba wane sirikina ne bai kamata in yi shirme a gaban shi ba abin da ya zama to zai ba zai ba zai sa ka ba ka bambance wannan shi ma wannan haramu ne duk sunan da aka bashi an gane aw shabahin ko kuma kama da suka yi da shi li'illatin jami'atin bainahuma aw shabahin ko kuma kama da juna da suka yi irin wancan wancan kwaya ne wannan kwaya ne ad-dabitu thani arkanul qiyasi arba'atun wato abinda za iya kiyayowa na biyu a cikin wannan babe wato gimshikai na qiyasi guda hudu ne dole sai an samu waɗannan waɗannan gimshikan sannan kuma qiyasi yake zama towa lafiyayye ba kawai saboda ka ci tuwo ka ƙoshi ba ka fito ka ce mun yi kiyasin kaza da kaza kawai in aka tambaye ka menene rukunai ka ce ai ba sai yi magana akan rukunai ba rukunai ni ne da wani muka yi a akwai akwai rukunai na farko aslun maqisun alaihi wato asalin wanda za a yi awon akan shi asalin da za ka auna wannan mas'alar akan ya zamanto akwai ta ta tabbata a alkur'ani ko a sunna ka ce to wannan abin da yanzu a yanzu ya faru tunda babu hukuncinsa a alkur'ani babu hukuncin shi a sunna amma akwai irin shi wanda ya tabbata a alkur'ani sai ka ɗako wannan irin nashi wanda ya tabbata a alkur'ani wancan shine asal kenan shine asalin maqisun alaihi ya zama to an samu wannan na ɗaya kenan sannan kuma na biyu hukumin thabitun lil asl hukumci wanda yake tabbatacce ga wannan asalin da kake so ka huddo shi ya zama to hukumcin ba wai wanda aka yi saɓani ba ne a kan shi ayar da ta tabbatar da wannan haramcin abin ko ta tabbatar da halaccin wannan abin ba ta ɗaukan wata ma'ana ba wata gurgura fasara ba ce ka mata ka bata wannan kin fasarar an gane ko ka mata fasara ce kyakkyawa ala fahmi salafi salih ko kuma shi wannan hadisin shi ma ka mai fasara ne ala fahmi salafi salih ba wai kawai yanzu da rana kai tsaka bane zaka bashi ma'anarka fasara daga wajenka kuma ka ce kana so ka dora wannan reshen akan wannan fasara taka an gane ko sannan kuma na uku a samu far'un mulhaqun bil asl wato reshe wanda za a hada shi da wannan kin asalin ya zamanto akwai reshen ba kawai a ra'aitiyu ne bane ba irin kawai ka kaddara bane ka ce to yanzu kaza ne ya afku ka zo kai akwai irin a ra'aitiyu wanda to ba mu labari in kaza ya afku in aka yi kaza ya za a yi to shine sai ka ce ku ajiye in aka yi kaza din nan ku bari in kaza din ya afku ku zo ku mun tambaya sai a ba ku amsa an gane ku sannan kuma na hudu illatun aw shabahun yajma'u bainahuma ya zama to an samu illa wanda ta hada tsakankanin al'aslu da alfar'un ma'ana illatul hukum din kamar yadda shi wancan abin a asali wanda aka ce halali ne illar da ta sa aka ce halali ne an samu wannan illar a cikin shi wannan alfar'u din ko kuma wannan abin da aka ce haramu ne wanda shi shine asalin naka wanda ka dogara da shi din to illar da ta sa aka ce haramu ne ya zama to an samu wannan illar a cikin wannan alfaru din naka aw shabahun yajma'u bainahuma ko kuma kama wanda za ta hada tsakankanin su an gane ko to wannan shine arkanul qiyas an gane ko aslun maqisun alaihi thubut thubutu dalilin alal maqis din alal asl din sannan kuma alfaru din sannan kuma al'illatul jami'atu bainahuma illar da ta hada tsakankanin su wannan dole sai an samu waɗannan ya zama to kiyasi yayi kyau amma zama to kace coca cola haramu ce aka tambaye ka me dalili kace ai a cikin kwalba take kuma giya ma a kwalba take kaga wannan ai ba ita bace illar da ta sa aka haramta giya ba dan tana cikin kwalba ba aka haramta ta in kace baka ce ba dan tana baka ba aka haramta ta in ka ce ruwa ce ba don tana ruwa aka haramta ta ba illar da aka kalla shi ne mai kawai saboda tana sa maye الضابط الثالث شروط صحة القياس خمسة wato abin da za a kiyayo na uku a cikin wannan babi sharuɗa na ingancin kiyasi su kuma guda biyar ne an gane sharaɗi na ingancin ƙiyasi a ce ƙiyasin ka ya zamanto ingantacce ga san akwai ƙiyasun ma'al farik wato al-qiyasul batil ana ce da shi ƙiyasun ma'al farik kai ƙiyasi na abin da bai yi ba kyau kawai ƙiyasin ka bai yi ba daidai an gane ku to na farko an ya kuna hukumul asli sabitan bi nassin aw ijma'in hukumcin asalin ya zamanto ya tabbata da nassi na alkur'ani ko sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ko kuma ijma'i na malamai anan annasu ana nufin ma tsabata fil kitab aw fi sunna shine annasu saboda da ya ce bi nassil qur'ani aw sunnatin nabawiyya aw bi nassil qur'ani aw sunnatin nabawiyya an gane ku ko bin nassil qur'ani ko kuma bi nassil qur'ani an gane au ijma'in ko kuma ijma'i na biyu an ta kuna illatul hukumi fil asli ma'alumatan binassin illar hukumcin da aka yi a cikin wancan asalin ba a reshen ba ya zamanto an santa an san illar da nassi wanda ya tabbatar da illar a cikin alkur'ani ko kuma a sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam au ijma'in ko kuma illar ta zo ta ne an santa ne a cikin ijima'i to shi kenan yanzu ba wani zancen ka ce ba haka ba sannan kuma na uku an ta kuna da illatu mu'athiratan fil hukum illar ta zamanto ta yi tasiri a cikin wannan hukumci in aka cire wannan illar za ta iya bata hukumci to shi ne za ka ba da wannan hukumci na hudu an tuje da illatu fil far'i a samu wannan kin illal a cikin reshen da kake so ka ɗora shi akan wancan asali ɗin. Na biyar, Allah ya muna amina da ƙiyasi mani'un, kada wani abu mai hanawa daga yin ƙiyasi ya hana wannan ƙiyasi ɗin. An gane ko kala a samu wujudul mani'i a yanzu kaga shirbul khamr menene
amfani haramu ne na an gane ko na'am tunan sai ya zama to yanzu an dora wa mutum bindiga akan ko ya sha giya ko a halbe shi to na'am
da dai makamantansu akwai akwai abin da ake cewa wujudul mani'i to yan tafi hukumu bi wujudul mani'i na'am an gane ko hukunci yana koruwa ne ta hanyar samuwar abin da ya hana wannan hukuncin Mm, alhamdulillah bi hadal qadar al kifaya subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik